أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله حق قدره ومقداره العظيم أركان الورد أركانه أستغفر الله مئة وصلي مثلها على خير الفئة وكون ذي الصلاة بالفريدة مفضل في رتب عديدة وغيرها يكفيهم ولا عجب ممن رأى الفضل وأنه يرغب وعللا مئة ولتختم بنسبة الإرسال للمعظم فهذه الثلاثة الأركان لا بد أن يقرأها الإنسان ولتقرأ أن آخر اليقظين من بعد كل مئة في الحين نعم ابن باب الأنبي رضي الله عنه يتي a cikin wannan fasali na rukunin wuridi a arkanuhu astaghfirullah mi'a yana cikin rukunai na wuridi astaghfirullah cewa astaghfirullah astaghfirullah mi'a a sudari wa salli mislaha ala khairin fi'a sannan kai salati kwatankwacin ta mana darin shi ma ala khairin fi'a a fiyayyen jama'a jama'a annabawa da manzanni sallallahu alaihi wasallam wa kaunu zis salati bil farida kasance wannan salatin da aka ce wa salli kai salati da rikin nan kasancewar ta bil yaquta zil farida ne kamar yadda maulana shultani rada an ya ambaci ta salatul fati yamma yake mata kirari da al yaquta zil farida salatul fati wata irin wani irin yaquti ne wani irin gwal ne wanda yake shi kadai ne ita alfarida ita kari take alfadi ba salatin da yake ta to kasancewan yin salatin nan ɗari da salatul fati mufabbalun abun fifitawa ne biyu rutabi da matsayayyuka da martabobi a didatul masu yawa a ce kayi wurdin nan ma'ana tun aka ce kayi wasan kawai kayi salati ɗari za ka iya yin kowane irin salati cikin lazimi na safe ko na yamma saboda wani dalili ko gaugawa ko ko rashin lafiya yana ma nauyi ka tsace ka ta azurfati ɗari to ka samu dama ka yi kai kowane irin salati kawai ka yi Allah musalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Allah musalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali kai tai salati mai mai sauki ka samu kai haka amma wai ko da ma a ce ana zaman lafiya mutum zai yi wannan yayi amma ya ce kasancewa da salatul fatikin ne shi ne abin fifitawa kuma da martabobi masu yawa da darajoji masu yawa wa gairuha ya fihimu a yawa shi ne magana na yi riga mana masalaci wa gairuha kuma bayanta wato wadda ba salatul fati ba salatin da ba salatul fati ba ya fihimu ya ishe su ya ishe din mai karanta wurdi ya ishe su suke karanta wani a sai ce wal ajabu amma abin mamaki inda yake min marra al fadla wa anhu yaragau ga wanda ya ga wannan farlan mai girma ta sa fati wa anhu yaragau kuma a ce kuma shine yake kau da kai daga barin shi da wai ka ga wannan farlan mai girma ta sa fati a ce kuma kana barinta gaskiya abin da in mutum duk wanda zai san farala da sajil fati ya bar ta ya kama wani salati a wannan to sai a ce sai a shakku cikin hankalinsa saboda irin baiwa da Allah ya ashe ta tare da sajil fati kin nan marar adadi wanda har shi ke cewa amru sajil fati la madkhala lahu lil uquli lamar sajil fati babu wata mashiga ga hankula a cikin shi saboda irin tsaban abin da Allah ya yi tanadi ga mai karanta sa'adul fati wasu ma suna cewa ya zo suna cewa ai ita sa'adul fati sirrin dariƙa ta ce ma sirrin dariƙa kuma wani yana tambaya tambaye shi da Allah anhu wai wannan farala ta sa'adul fati me yasa ya me yasa ya aka jinkirta ta wa'anda suke mafi fita a cikin al'umma su abai ba a bayyana musu ita ba har sai wannan zamani na cikin amsa da aka bashi cewa Allah da ya san wannan zamanin da yake mara shi albarka da kuma gajircewa sai Allah ya yi sai Allah ya luddufin da luddufin sai kawo a ƙarshen zamani lokacin da mutane ayyukan nasu ɗan kaɗan ne mutane da ragganci yawa mutane yawa to sai Allah ya kawo musu wani abu wanda za a yi ɗan kaɗan kin da rayuwa kaɗan kuma ya yi albarka hajji sa'adul fati a to dai kullana waɗin fardarta dai tana da farala mai yawa sa'adul fati ya ishe ka dai kama yadda ake cewa mutum mai hankali a ga ya barta ya kama wani salati wani salati na da ba sai a ce anya da hankalin shi ko an sai a ishe ku cikin hankalinsa kaɗan daga cikin farlata da shirta ya ne hudu farlata nan yake da za ka kaddara gari ne a ce cikin garin akwai mutum dubu ɗari mutum dubu ɗari nan kowanne ne kullum ya karanta salati dubu ɗari an ba salatul fati ba to kuma ya shekara dubu ɗari an aka haɗa duka ladan wa'annan aikin wa'annan na mutanen nan dubu ɗari a shekara dubu ɗari nan ba za a kamo fadala ta wanda ya karanta satifati mara ɗaya ba to kaga abin saboda ka kawai lamarin ta ce Allah kuma zalika fadu la yutihi man yasha wallahu dhul fadl azim wannan in Allah ya bai washi ba ce ya dan me yayi la yasalu amma yafalu misalu a wawa وهللن مئة سنن كي هيلل لا إله إلا الله مئة سدري ولتختمي بنسبة الإرسال للمؤذن كتك هيللن كإيدا da danganta manzanci zuwa abin girmamawa sallallahu alaihi wasallam wato ka ce sayyidina muhammadun rasulullah alaihi salamullah in ka cika ta ta ta dare wato sai ta dai haka ake fa hadhihi salasatul arkan wannan su ne rukunai guda uku labudda an ya kara hal insanu wanda ba makafa mutum sai ya karanta su wal taqra anna akhir al yaqdini sannan ka karanta karshen suratul yaqdini shine subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin min ba'di kulli mi'atin filhini a karshen kowane ɗari a lokacin da kake idawa to amma wannan an suwaka ne abin da yayi ƙarshe ƙarshen ka'ida ne za ka karanta kawai in ka'ida ne kawai za ka karanta su wanda da shigar da amma ya sigi masu ramu da ya jira da bayan yawa to fasulun ga wani fasuli kuma wani ke bayani bisa kan a jabari na cikin dangance da lazimi in ka rage ka daɗa kai ƙari ko kai wani abu da ya wanda mai son gyara ya kamata ka yi yace wa bini alal yaqini in shakakta wastaghfiran mi'ata in an kammarta بنية الجبر لذاك لذلك الخلل ويجبر الحضور من كل عمل في الكون من جوهرة الكمال ثلاث مرات لكل تالي ومن ينكت فيه سهوا جبرا كمن يزد سهوا وإلا خسره يتوى ابني على اليقين إن شككته in kai ku kwanto cikin abin da karanta to kai bina ya fi yake ne ana shin wai ni na karanta abin da karanta istibad nan da zan karanta ɗari ya cika ɗari ko ko bai cika ba to ka ɗauka bai cikan ba ka ɗauka wai ɗari ne ko ko tasirin ka ɗauka tasirin in kai sai ka cika ka ciko guda goma wasu ta firan da miya in ka ida sannan sai ka yi istighfari ɗari in ka marta in ka kammala in ka ida baki ɗaya daidai ne wannan kokon nan da kai cikin sa cikin istighfari ne ka yi shi ko cikin salati ko ko cikin haidala to sai dai abin da kai dai kai suka yi bina ya allake ni abin nan wai na cika ya cika ɗari ko bai cika ba to sai ka cika in ka cikan kuma daga baya sannan ka kammala baki ɗaya ka ida ka ida duk baki ɗaya lazumin sai ka yi istighfari ɗari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wannan kuma biniyatul jabari da niyan jabari shine dori kamar wata kariya ne ko ko kamar da yace a biniyatul jabari da niyan ɗori lizalikal khalal saboda wannan barakan da ka samu lizalikal khalal saboda wannan barakan da ka samu cikin aikin naka wa yujburul hudura min kulli amal fil kauni sannan ana yujbaru yujbaru ko ana dora kariya ta rishin huduri min kulli amalin fil kauni daga cikin baki ɗaya cikin ko daga kowane aiki ma aka ce a shirkauni baki cikin cikin kaunu baki ɗaya na min an yi ta'amimin aikin ne kowane irin aiki ma ne mutum yi babu huduri a ciki shine huduri kamar ake wadi daman aikin da kake kana lazimi kamata ce ka halartu ka san abin da kake yi to wanda ya bai ma san inda hankalin shi yake ba dan kana kana nan kai kana lazimi amma kana tunanin wani can wani abu na duniya sai ka zo karshe ma ka tana kai ya lazimi ma yake to ba ma lazimi kadai ba kowane aiki kana sallah shi ma sai kai kawai sallar har karshe kawai hankalinka ba cikin sallah yake ba to wannan sallah tana buƙatar tsori in ba haka ba gaskiya wannan sallah ba kamar da za mu gani gaba wai ce to wai za ka ɗora wannan ka ɗora kariyar wannan aikin da kai marasa huduri da mi min jawharatul kamali salasa marratin da jawhara jawharatul kamal za ka karantawa kwara uku wato shudi uku karanta jawharatul kamal su uku amma tare da huduru yake karanta ta kuma kaka yi ko sake rabu kana kai kokari ka taro hankalin ka karanta jawhara guda uku ko na ko ce ibada ka gudanar wanda baka samu kayan huduru a cikin ta ba to yanda ake dora wannan kariyan shine sa karanta jawharatul kamal guda uku wannan min kun li kulli talib ga dukkan wanda yake mabiyi ne ga shehu tijani Allah ta'ala saboda ita hususiya ce ita ma ita jawaratul kamar kin abu ne wanda ke keɓantacce ga wasu jama'a keɓantattu to bai zama ami ba wannan duka ɗoriyan da yadda aka wari mutum zai yi shi a cikin mabiya na shirin siyar latanan wa man yuna kisi sahawun jabara hakan nan wanda ya sunkuya cikin tsarin karatun lazimi to shi ma ya yi jabaru ya karanta isi farin nan ɗari a sunkuyawa maimakon ka fara da istighfari sai ka fara da salatul fati ko ku kai istighfari ba sai kai salatul fati ba sannan kai halala ko sai ka fara halala sannan kuma sai ka karanta sannan sai karanta salatul fati to wannan wanda ya sunkuya wanda ya sunkuya ya karanta haka abin a a juye shi ma sai ya jabar sai ya karanta salatul fati sai ya karanta istighfari dari kamar ya zirsa hawan kamar wanda ya yi ƙari shi ma can can bayan an lura kamar da aka ce wabni ali da ke ni mutum wani argi ne mutum yi to yanzu nan wanda ya karewa shi ma wanda ya kara da rab kannuwa shi ma haka za a yi sai yi jabari ya karanta ya fari dari wa illa in ko ba haka ba khasira mutum ya yi asara saboda lazim na shi bai ba in ba ka yi dora ba ko ko in ka mutum yi zai karin nan da dangane a ya sanya ka shi ya mutum yi karambani wanda shi ma abin nashi ya lalace azumin shaka ya lalace waktar wazifa wannan fasali kuma zai bayar da bisa kan lokaci na yin wazifa wa marratan ya lizamu fi'lu hal murid min bayni laylin wa naharin la mazid ومن يحب ومن يقص ليله بغير ما ليومه فذاك للحسن للحسن تمام ولازم قضاؤها مثل الذي سبق في الورد وغير ذنبه وما تقدم لنا في الجبر في ذي الوظيفة كذاك يجري ومن يفتح بعضها وياتي يفعل يفعل يفعل كما يفعل في الصلاة إتما أمرة يلزم فعلها المريد من بين ليل ونهار لا مزيد آه ya asali ta wazifa ana karanta ta su biyu kamar yana karanta wuridi na sahi da na yamma to akwai ta dare akwai ta rana to amma cikin wannan menene yake lazimi muridi ya karanta marratan wa marratan yalzamu fi'luha al-murid fi'luha aikata ta marratan so daya yalzamu al-murid ita ce take lazimta al-muridi ita ce take lazimi ita ce take tilasta kan muridi dukkan albajin shi tijani to yi ya karanta ta so ɗaya shi ne lazumin shi ne wajibin shi min bayani lailin wani hari tsakanin dare da rana lamazi da babu ƙari wannan shi ne abin da ke kanka na tilas na dole ka yi so ɗaya tsakanin dare da rana shi ne min bayani lailin wani hari tsakanin dare da rana lokacin ka samu wa man ya kusu lailahu bi ghairi mali nawmihi fa zaka lil husna ko lil husnin tamam wanda ya keɓance daren shi da gairi mali yau ne da abin da bai keɓance yanayin shi da shi ba ma'ana aiki ne sai ka ce wannan aikin bari in bari in yi shi da daddare ya rika yin shi da daddare saboda farallar da ta zo cikin aikin dare aikin dare ana lullunka shi a yana da farla linki linki linki bisa aiki na rana to in mutum yi wannan fa za ka wannan wanda yake wannan aikin in ta ma ya karkata ne lil husni zuwa abin da yake mai kyau abin da aka so mutum zai iya ya mera ta wazifan mutum ya kasance da dare yake yi to wannan abu ne mai kyau saboda shi ne karshen aikin maulam shirfi yana ta'anu ya mai da wazifan da daddare aka mafi yawancin zawiyoyi ma da daddare suke to amma saboda wani dalili ko kuma ko wani duka da ya shi ga lokacin ta duka yin kuma mutane suna da uzurka daban-daban wa'ansu wa'ansu uzurka suke da daddaren to su yi ta ba da daren ba wa'ansu kuma uzurka ne ba su karewa to wani duka dai an samu amma in mutum ya keɓance saboda wannan faralan mutum ya yi ta da daren to wannan mutum ya karkata zuwa abin da yake mai kyau walazimin qaba'uha mithlu allazi sabaka fil wurdi lazimi tilas ne a ramata in ta bar mutum kamar yanda yake a cikin wuridi kamar yanda ya gabata a cikin wuridi wa gairi zambizi wani wannan to ka yi watsi da shi saboda ya yi wannan magana ne saboda akwai magana farkon ɗarika ana cewa farko ita ita wazifa ba ta kai muhimmancin lazimi ba saboda haka ake ɗaukanta akwai masu rubuce-rubuce hawa su isha su zima da farko hawa su rubuce-rubuce na cikin jawabin ma'ani na farko kamun a gyara ana bayanin cewa ita wazifan nan ba lazimi ba ne ba ba abu ne wani ce da su kuma yin tabarka masu karama ba amma daga baya in gyara magana shi su isa ce ma wannan maganan ke abin da ka rikewa wazifa kamar lazimi ce in tabarka wasu karama koma bayan wata magana wannan ba wannan ba wadda ba wannan ba ka yi juha da ita ga magana ya ta riko ita shaka wa ma taqaddama na nasir jabari abin da ya gabata gare mu a cikin zancen jabari na dole nan in wani abu ya barka ko kai kari a cikin aiki fi zil wazifati to a cikin wannan wazifan ma kaza ka haka nan ya jiri yana kike gudana ana shi ma wazifa in ka dada wani abu ko ka rage da sahu da rabukan nuwa to ga yanda zaka yi ko in ka nakasa ka fara wanda yake ba shine kamata a fara ba to dai gane zaka sai kai jabari kai istighfari dari amma wannan cikin haƙin wanda yake yi ne shi kadai kai kadai ne kake wajiba kai kada da wani ko ka rage to ga yanda zaka yi wanda ke wuce cikin jama'a fa to shi wannan wasahu ma'mumi ya hamilu hul imamu ne liman yana dokan sahu yin shi Allahumma illa in su duka ne suka yi rabkan nan to nan an samu mazhaba wato tsakanin mutakaddimin da mutakhirin cikin malaman rika an suka ce kawai wannan jam'i ya dora musu shi kenan ba sai sun yi wani jabari ba ba suka ce za su iya jabari wallah alam wa man yafutu ba'dha wanda sashen wazifa ya bar shi waya ci an wara an wara wani abu wato an rige shi warawa da yazo waya ci lokacin nan yazo ya faru kama ya faru fi salati to aikata kamar da yake aikatawa cikin sallah in ka zo ka tarra sallah an fara an barka to kenan za ka ramawa sai ka koma ka yi karama abin da ya barka to haka ne shi ma wazifa an ka zo misali an ida sai fari ko kuma an yi wani abu daga ciki kai ka lissafa abin da ka samu wanda baka samu sai ka karama shi an yi da alhamdulillah nan zamu dakta اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ونخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله كتدري مدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله